إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara dorinmu a markaz ahalin suna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba shidda ga wata na Rabi'u Sani, hijira shekara 446 wanda ya dace da tara ga watan goma 2024. Muna dai cikin littayin riyadu salihin yan sha Allah za mu yi darasi na 25 na ga kadda mumanci muna cikin bayanin turkul khair hanyoyi na samun lada suna da yawan gaske ka a barka a ciki an baka yi ba wannan ka yi wannan a ƙadisinmu na ƙarshe bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala dalilin shayar da kare da wata karuwa ta yi shi ne hadisin mana ƙarshe Allah gafarta makaruwa laihinta dalilin shayar da kare da ta yi saboda tsananin ƙishirwa da yake ciki duk da karuwa ce Allah gafarta mata kurakuranta dalilin shayar da kare tausayawa kare da ta yi kaga a zahiri za ka ɗauki karen mi har ma ba kare ruwa zai samu wani abu gashi dai laihi ne gare ta mai girma laihin da ta yi Allah gafarta mata dalilin shayar da kare shi ne ƙarshen hadisin ina ga za mu tashi hadisi na sha ɗaya a wannan babi ne ko sai ce anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam daga gare shi za mu diba wane ne na ƙarshe wanda muke bayani a kan shi kenan za mu ga asalin me ake cewa hadisin abu huraira ne da muka ɗauko wanda muka tazawa dai nan da iyayen ishara ga shi'a daga abu huraira radiyallahu anhu yana ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laƙadar ra'aitu rajulan ya taƙallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min zahabi tariq kanat tu'dil muslimi arwa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam na ba da labarin cewa laƙadar ra'aitu rajulan ya taƙallabu fil jannati na ga kina an gwada mai aljanna ya ga ya ce wani mutum a cikin aljanna yana kai da kawowa amma abin da yake bayani fi shajaratin ƙasa min zaharar tariq wannan bawan Allah ya shiga aljanna na kai da kawowa ko na shagalin shi a cikin aljanna dalilin wata itaciya da ya yanke daga tsakiyar hanya tana cutar da musulmi na ce in ma ƙayyata wajen wucewa ke cutar da musulmi ko ƙayyata manatar jikinta ko ta zubo ƙaya almuhimmi ne ɗauke wani abu mai cutarwa daga kan hanyar al'umma ko musulmi wannan aiki shi ya kai shi gidan aljanna yana kai da kawowa a gidan aljanna kaga dai kama abu ne mara kima a wannan aiki doke gusar da abu mai cutarwa da kan hanya shi ya kai shi wannan gida na aljanna wannan ruwa ta ta imam muslim yace wa fi ruwaya wata ruwaya ta da imam muslim مر رجل بغصن شجرة على زهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة abin da ke wannan ruwaya cewa mara rajunin begusun shajara wani mutum ya zo wucewa da wani leshe na wata itaciya ala zara tsariki a kan tsakiyar hanyar mutane ya zo iske wani icce a tsakiyar hanyar wannan bawan Allah sai da ya gama da rantsuwa kenan ba zai gaba ba yace wallahi sai na gusar da wannan itaciya daga musulmi dan katta cutar da su dalilin haka fa udkhil aljanna aka shigar da shi gidan aljanna wa fi riwayat al-lawma wa ta riwaya wa imam al-bukhari ya rawaito muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin cewa bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada qus wajada qusna shawkin ala tariq fa akharahu fa shakara Allah lahu fa ghafara lahu a wata ruwaya wadda bukhari da muslim sun kawo wannan ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina bainama rajulun yamshi bi tariq wani mutum iya cikin tahiya akan wata hanya wajada ghusna shaukin ya samu wani harshe na wata itaciya mai kaya mai kaya ala tariq akan hanya ya iske wannan itaciya mai kaya akan hannun shi fa akharahu sai doke shi ne manan jinkirtawa mana sai kau da wannan deshe na itaciya mai kaya da kan hanya sai kau da shi fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu Allah ya gode wa wannan aiki da yi kuma ya sa shi gidan aljanna mana gafarta mishi ya gode mai ya gode ma aikin da yi kuma ya gafarta mai laifin shi dalilin gusar da wannan itaciya da kan hanya ɗan wani alamuhim na ce duk wani abu da zai cutar da musulmi ka gusar da shi za ka shiga wani layin ko ma menene na maganar kaya iya kwalba iya dutse wani abu da ka san akan hanyar wannan zai cutar da musulmi busashi lada ne ba ƙarami ba sai hadisi na sha biyu a sani ashara kan wannan babe anu daga shi dai abu hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحسى فقد لغى أبنك وانا رواية إمام مسلم مزعل صلى الله عليه وسلم يتي من تودع دون دي أرولا فأحسن الوضوء كما يكوتت أرولا ثم أتى الجمعة كما يجي جمعة فاستمع يشور رهدبا وأنست يشو يشور بما غنب yin haka gofira lahu ma bainahu wa bainal juma'a za gafarta mishi daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zuwa wa ziyadatu thalathati ayyam da ƙarin kwana goma da kwana uku da ƙarin kwana uku kenan kwana goma nan wata garaba ne garaba su ayyukan yu kai juma'a ta baka ta ubga mutu to nan koda baka ce ba bayan juma'a mai zuwa har da ƙarin kwana uku wannan kana garantin shi sai cewa mammasal hasa faƙad laga duk wanda ya shahi tsakuwa ta masallaci ana hudu ba iya da wasa haka lagawu ne aikin banza ne wanda yana hana kaladin juma'a wanda ce dan wance kai ishuru shi ma annabi ce bakar laga man qal ya akhi ansut ishuru kai ba magana kama ka shiga layi wani ya hira sai ishuru kai ba magana kai ma kai da shi kun zama daya shine Abu Darda radiyallahu anhu shi da Ubay bin Ka'ab suna sallar Juma'a ya ka ja da wata sura ko aya ta Alƙur'ani sai Abu Darda ce ma Ubay wannan sura ko wannan aya ta sabko Ubay ya kyale shi Abu Darda ya tambaya Ubay ya kyale kalabi ce mishi shi Ubay ya san da magana hadarin magana an ana huduba yadda a ƙare sallah sai uba ya ce ma abu da da malaka min juma'a ta illa ma la gaw baka da juma'a baka la da juma'a baki mu la da balbana hira kai kuma to kun daga zamanin su balbana bana juma'a to kwai baka da juma'a annabi yana rayi sallallahu alaihi wasallam sai da abu da da ubay aka kada aka jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wai ka ji ubay ko kurin daga na tambaya wannan sura ta sarko waje bana juma'a nabi ce sadaka ubay sadaka ubayi ubayi ya gaskiya ya gaskiya baka da juma'a nan mene yan wake ce malamai ke cewa ko da baka sake juma'a ba amin ji fadala da gafara da ake samu ta juma'a to kai baka samu wannan magana kenan don da ya magana ana juma'a ana hudu ba amma na akwai bambancin ishara da sabai sukan yi ishara da hannu da salama na ishara haka in magana ce da liman kana iya magana da liman hudu magana magana wani in ya taso kana iya mai liman magana wani baka lahi ba shi liman yana iya magana da wani kuma yana iya ana iya mai magana ko da yana hudu ba in liman kawa magana baka lahi ba ya ka samu ta matsala ko wani tambi ko wani abu ana iya mai liman magana ga wani abu da yake ciki wannan bai cikin lagawo sai a hadisi na sha uku ya ce an wata dai ruwaya daga shi abu wurera ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal idza tawadda ala abdu muslim aw al mu'min manzon sallallahu alaihi ya ce idan bawa musulmi ya arwala da shakka ta mai ruwaya shi manzon sallallahu alaihi wasallam bawa musulmi ko ku ce ba wa mummini shi da almuhimmi dai idan ka yi arwalla musulmi kuma mun ya arwalla to nan wancan ruwaya ta mance ai cayi manta wadda fasar wanda ya arwalla bai kama gana wanka bar juma'a cayi manta wadda fa'atar zuwa sun ma'atar juma'a ta kenan kamar juma'a kenan wanka arwalla ma ta yi an ce sunna hata ƙur'ani ba a ɗauko shi a buga da aya guda ko sunna guda a kan abu gaba ɗaya na da ruwayoyi tabbatattu na salama ya ce musulmin juma'a ta wajima ala kullum mutalin wata ruwa ya ce mana ta juma'a ta falaka ta sin kuma sa juma'a ya wanka shi da akwai lafuzza wanda suke tabbatar da wajibici na wanka na juma'a wajibi ne akan dukkan malami ya wanka dukkan juma'a wannan nasoshin tabbatattu illa abin da ake magana wajibcin wanka daban rishin yin wanka bai illa game da juma'a laihin daban ne ko da baka yi ba kuma abin da ga haka ya tabbata umar bin khattab radiyallahu yana kan mimbari yana hudu barar juma'a sai ga Usman bin Affan ya shigo Umar yana huduba yace yanzu Usman sai war haka aka ga kamar bai koyi magana ko hewar haka har yanzu sai ci ai ina kasuwa ban samu damar zuwa ma yi wanka kurin arwala kadai nayi ce kuma arwala kuma arwala kadai Usman bayan makara babu wanka kuma arwalla kadai sun arwalla kadai ne nazo shi ka ce a nan inda har wankan juma'a dole ne he da shi za a juma'a ai da dole usman ya koma gida ya wanka kuma shi bai yi wanka ba da umar ya ce mishi tashi ka je ka yi wanka shi bai yi bezu kuma umar suman umar a cikin sahabbai a misala ce ya yi inkari da kuma arwallah kadai kina san arwallah kadai bai wanka ba kuma ya kyale shi ya zamana ya yi wannan juma'a kun suna dalilin cewa bangare guda suna cewa inda ma wajibi ne da dace dole sai ya koma mai kuma magana da kari wajibi ne amma bai illa game da juma'a ko kuwa kana ga wannan wanka dalilin wankan zaka sallar gaba daya kaga ba a barin juma'a dalilin wanka yakan yi kace sai kai wankan akwai matsala kuma yan uwa shirin ta gusul yawmul juma'a na akwai masala ta wankan juma'a balle game da ma'aikata ko masu zuwa kasuwa daga ta a tayi masallaci akwai abin da shahara a fiqin malikiya na ittisal gusul bi rawah a sharadin malikiya ta suke wankan juma'a sharadin shi a da kai wanka dole ka kama hanya kana wanka ka kare sai juma'a kina nan ba maganar wani hira ko wani abu daban daga kayi kama hanya dole ne haka suke ɗaukan maganar na daga yi shi sama suke kama maganar wanda ya wankan juma'a ya ci abinci wanka ya lalace ƙashin wancan magana ce wannan fa'inta ta kawo haka a gaskiyar magana wajen jammu abinda kurin ake magana gusul yau mu juma'a kawo ɗan an ci abinci lalace gaskiya ƙwarar fa'yanta ce da kuma jamhur malamai sun saba mata kuma sun ture ta sai babu wata madogara da za a ɓata wanka dalilin ka ci abinci abinci mai gama ci abinci da ɓata wanka ko alwala a gaskiya magana da wannan iya cikin dai abin da ita malikiya ta zai kan al'amarin ta ce dole daga an ci abinci shi kenan wanka bai ba amma gaskiyar magana ɗan kai wanka ko yau juma'a shan sha anan kai misali ma'aikaci ne ko ɗan kasuwa in dai asuba ta yi alfatar ta keto idan kai wanka na wanka yana maka dama kai sallar juma'a da shukran shi ne maganar jamhur bai ka koma gida kai wanka ba sai a hadisin wannan na abu huraira wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda al-abdu al-muslim aw al-mu'min idan bawa musulmi ko bawa mu'mini yace idan ya arwala fa ghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi 'ainihi ma'lama idan mutun ya arwala idan ya wanke huskar shi dillayin na kallo ne da yayi laihin da ido ya doko yana wanka laihin ido yana zuba tare da ruwan na alwala tare suke zuba da laihin shi aw ma akhir qatar ma'i nan shakka ce ta mirwaya tayi eh ma'ana khazin wajhi kullu khazin nazara ilayya bi aynai ma'luma kun ce ma'luma kenan zini da ya kalla zai wata ma'alma yace koko ta yi ma a haka kalar mayi ko ta ƙarshen ɗugo na ruwa da yake zuba shi na sabon maka idan ka wanki huskaka zinihin da ido ya ɗoka yana zuba da ƙarshen ruwa da yake ɗiga daga jikin da giya manyaka magana kenan fa'iza gasala dai idan ka wanke hannuwanka guda biyu خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه معلما شي معنى laihin da hannu ya ɗauko laihin da hannu ya aikata ya taɓa shi ma za a yahe maka laihin da hannu ya ɗauko tare da ruwa da ke zuba daga jikin hannun ko ku caye ma akhir ka tsara mai ko ku annabi caye tare da ƙarshen ɗigo na ruwa haka kana wanke wannan zunubi na zuba hatta ya khuruju naqiyyan min adh-dhunub har mutum ya ƙare alwala ya ya tsarkaka daga zunubai da yake da su ya ce fa'iza ghasalar rijilai harajar kullu khati'atin masataha rijilahu ma'alma abu ma akhir ƙasar ma haka idan ya wanke ƙawahuwa su ma ƙawahuwa duk laihin da ƙawawa suka ɗo suka shawa suka ɗauko su ma za a gawarta musu za a gawarta mishi tare da ruwan ƙarshe ya ce ko tare da ƙarshen ɗugu na ruwa da yake zuba hatta ya khuruja naqiyan min adh-dhunub hadda ya kare arola ya huta tsarkaka proper daga duk wata kasa duk wani zunubi wannan shine fadala ta arwala ne an ce kaga arwala bayan kai arwala ashe akwai wata fadala daban da ake samu wajen yin arwala cikakka wannan shine romo na arwala cikakka samun gafarta zunubai sai yake cewa wa anhu da shi da abu huraira radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abu da yabar labarin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wal juma'atu ila al juma'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahun idha ijtunibat al kaba'ir manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wal jumu'ati ila al-jumu'a salloli guda biyar kenan misali daga az-zuhr zuwa la'asar la'asar zuwa magriba magriba zuwa isha wannan tsakanin sallah da sallah haka daga wannan juma'a zuwa wannan juma'a daga wannan ramadan kin zuwa wancan ramadan suna kafara ta kurakurai da aka yi tsakanin wannan sallah da wancan sallah tsakanin wannan na juma'a zuwa juma'a tsakanin ramadan zuwa ramadan mukaffiratun lima bainahunna suna ma kafara na kurakurai da kai tsakanin waɗannan salloli ko tsakanin wannan azumi amma sai ce izashtune batil kaba'ir kaman sharadin kenan condition kin kane santi da manyan zunubai nan menene kenan irin su zina shan giya ƙarya kabira ita tuba take bukata dan dauke wannan kurakuran wannan zin da ga maka a ce shikenan hamman ya a ita kabira sai tuba tuba ce maganin takuran amma irin waɗannan zunubai ne ƙanana wanda ba su kai daga kabira su ne ayya gawarta maka a wannan lokatayya na tsakanin sallah da sallah juma'a zuwa juma'a za mu ce a wannan ramadan zuwa ramadan hatta da maganar zulumin da yake zuba don akwai masu ruɗuwa da sigafari ka sa mutum yana wata kabira wai ya tuba amma yanzu ya san iya cikin laifin zai tuba ne amma zai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah an ce kalmar astaghfirullah kana dumu da mu da zunubi akwai izgiri ga Allah gaskiya maganin kabira abin zai baka da kabira kun sai tuba kana zina kana modi kana shan giya kace ai kana sallah ga abin da ke zuba kurakurai kana aiki kaza a wannan taka kabira ce laihi ne babba wanda Allah ƙaunin uba ku tsinuwa kan shi wanda babu wani magana cewa ka fara sai ka bar su kuran sai hadisi na gaba shi ma dai anu sha biyar kenan baba ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya rasulullah qal isbagul wudu ala makarih وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط nan abinda yake bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salawatul khamsa yace ala adullukum kuna so kamar ji hankali ne in gwada muku ko in shiryar da ku ala ma yamhullahu bil khataya in gwada muku abinda Allah yake goge ko kankar kurakurai ya doke kankar kurakurai wa yarfa bihi darajat ya daga muku darajoji musan ga muku jawabi dai qalu bala ya rasulullah suka ce eh a ga mana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yake ga musu abinda yake goge ko kankare kurakurai daga daraja alwudu ala makarih yin arwalla a lokacin da ba ka san taɓa ruwa kusan sanyi in sanyi ba mu san taɓa ruwa kenan lokacin da ke sanyi ka dagi baka san cikin ka bai so ka dagi ka yi arwalla magana kenan dan ka san akwai wanda zai ce ma sharadin wai shi kurin bai san sanyi ne iya da janaba zai taimama eh zaka taimama amma sai inda ga ruwa ba dan sanyi ne ba eh idan sanyin zai cutar da kai ka jarraba ko lumta tabbatar ma dan kai a wannan ruwan sanyin wannan zaka cutu wannan shi zaka bari to nan kuma yake so ganta maka ai ta yi magana isbagul wudu kenan duk da jikin ka bai son ruwa ko sanyi ne amma ka tsaya ka kula da cuda wanki wuraren alwala yanda aka cike yin haka iya kankare zunubai kulawa da wanke gaba ta arwalla a lokacin da ba ka so shi a ramkare wa kasaratul khuta ila almasajid abu cikin abin da yake kankare zunubai yawan taku takinka balgwadan takin ladanka yawan taki iya kawo yawan lada iya kankare zunubai tautarwa ya cewa da lokacin mutum zai masallaci idan ka daga kawa za a baka daraja a kankare ma zunubi duk ɗage kawaka da ajewa a ba daga ma daraja a kankare ma zunubi taki zuwa masallaci masu tsakanin fatalata ta maza wa kawa kun zai ce toshi ya zo daga nesa amma in je zo ko a belo zo don allah ya san abin zai baka nasibi zo ba na wanda ya zo akan jaki ko akan mota da can ma akwai jiki akwai doki illa nasu ya tabbatar da zawwa a ƙasa ya yi zawwa a jiki lada za mu ga gaban sha Allah kan haka kenan illa cewa an yi aka zo dai yawa man da ka shaji Allah saka ma da alheri dai amma dai ladan babu nasi akan da gaskiyar magana Allah wa Allah sai sai da yace wantizaru salati ba'da sala fa dhalikum ribat jiran sallah bayan an yi sallah a jiraye wata nan yanzu misalin magarba ba shi muka jira ba muna karatu jiran sallah bayan sallah ya ce fadhalikun ribat wannan mai ribat zama bakin iyaka ta abokan adawa zai misali muna yaƙi misali da wata ƙasa sai aje aje wasu dakaru mujahidai a bakin iyakan ko da sun kari su a fara kayan taka gare mu don me yasa ake kawo riba a waje mai fadala akan jihadi fi sabilillah saboda riba shine hadari ne bakin hadarin jihadi don kuni lo mu hari ina za ka hari daga an ka hari kuni lo mu hari ko za a har gaba ba ban ne ba ba karama ake bane ba argini kwarai mai ladan gaske tsayawa kan dako suka ci jiran abokan gaba don kuni lomu hari to wannan fadala ta irin wannan annabi kai wuri da ya kama magana riba ladan zaman jira baki iyaka abokan zina abokan gaba ya kwatanta ladan kamar ladan ladan da kai sallah kana jiran wata ana sarasa ya ce duk wanda ya sallah ya zamana yana jiran wata mala'ika bai gushewa yana mai addu'a Allah maghfirlu Allah marhamu Allah maghfiru Allah marhamu haka har ai sallah malaika yana ma addu'a Allah gafarta ma Allah jikanka wannan sai ya tabbata kan haka wannan sallallahu alaihi ya tabbata ruwa ta cin musulmi ruwa ta inganta yake cewa duk wanda ya sallah yake jiran sallah kaman iya cikin sallah ne ladan shi misali kaman ka zama awa daya awa biyu ne kaman kai sallah kana cikin sallah awa daya sallah awa daya duk zaman da kake wannan kana da lada kaman kana cikin sallah ne shi sai ka magana kenan zaman sallah a jirayi wata fadhalikum ribat zaman jiran sallah wani dako ne jiran abokan gaba ne kan rike ne iya da ladan gaske mun je da hanyoyi ne dai na samun lada ko mu ce gidan aljanna alkhairi ken shi ma da wannan ruwa ta ta imam muslim sai hadisi na shashi da kan wannan babi ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla al-bardaini dakhala al-janna muttafaqun alayhi abin musa ke wannan labarin cewa na sallallahu ya ce duk wanda ya sallaci bar albardain sai biyu sune asuba da la'asar asuba karshen dare sai farko sai wuni na asuba sanyin asuba kuma da nan lokacin shiga sanyi na rana bayan rana ta kare lokaci kenan na sanyin murici shakin suna albardain asuba kenan da sallata al'asar don na sallace su zai shiga aljanna wannan akwai ruwaya don wani biya na mutalina sama waye faɗe ta ana ga maganar cewa mai maganar cewa wanda ake cewa manfatar salatar asar faƙar haɗe ta amalu don wanda asar ta wuce mishi aikin shi ya lalace gaba ɗaya wannan ruwaya ta imam bukari ya kawo ta wannan abin da malamai ke magana kamar cikin fitar bayan hafiz bin hajar ya yi mas'alar cewa ba ana da kuma su ɗauka abin kamar da asar ta wuce ka jami a a can ba ta tura ta wuce ne lokacin kai sakakin kan asar a ta wuce ka shi ake ne ba ana ne ba in jami'in la'asar ya wuce ka ka ya asar aikinka a la'asar kan ce ta wuce ya kurin ba dalilin komi har lokacin ta wuta haka ma'anar hadis bayan yin bai sallar jami'i ta wuce ka ba ba jami'i ba ne ba sallar ta wuce ka kuma ba wani uzurin komi ka yi asarar aikinka don asarar aiki na ran nan na kwana kaza shi annabi ce ka aikin ga lalace a da mutum kenan kuma an san matsayin da asarar asarar salama ya kira ya fasara ta salatu rusta ko eh Allah annabi yayi magana akan da aka yi magana zai sallah satusta satusta da annabi ke ta ce sallah mai hija annabi ya fasara ta sallah asr ce ta ce sallah mai hija satusta dan nan zama ya tabbata bukhari ko muslim lokacin da ana handak rami da ake na kewaye madina aiki ya aiki kai ya zahi suka mance babu azhar babu azharan da wada kurum ana aiki ana rami kurum akai azhar akai al'asr batarwa sun ce al'asr kin ce amma an ce gaba ɗaya eh da rana a cikin rasulullahi ai babu al'asar subhanallah malalla malalla Allah quburuhum naran shakaluna an sakrusta sakal asar yace Allah cika kabarin su da wuta Allah cika kabarin su da wuta sun shagaltar da musa da masallar asar ita wace sallar sakal usta nabi ka nabi ya mace sakal usta ita ce sallar asar magana kenan ita sallar kenan tana muhimmanci kwarai sallar asar cikin salloli to kenan annabi ce wanda ya salata wannan sallah guda biyu zai shiga gidan aljanna ka fadala ta sallah guda biyu kaka bai kaka bai ta huce ka sai wata ruwaya daga da Abu Hurairah yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha rawahu al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al-abd aw safar idan bawa ya rishi lahiya ko ya bulaguro kutiba lahu misla ma kana ya'mal muqiman sahiha za a rubuta mai daidai abin da yake yana gida dalilin bulaguro ya hana ka yin wasu nafiloli ko wasu ayyuka na alkhairi tahiya ta hana ka to a dosanka a takardunka za a rubuta ma kaman kayi haka ka saba nafila kaza rishin lahiya ta zo ta gito maka ka kasa yi to Allah zai mara tare ta kita zaka dan fansion kullun a takardunka misali ka saba kiyamul layl minti 20 ko 30 ko a guda rishin lahiya ta zo ta bije ka to baka kullun a takardunka ya an sama wannan nafila ta minti 20 ne 30 ne ko awa ne ɗan wannan yana karantar da mu cewa mahimmancin ribatar rayuwa ribatar lahiya wannan bawan Allah Ahmad Didat rahimahullah an san da irin hidima da yamma addini ya sami jarrabawa wanda yake hede kai hede ishara wajen shekara goma sha wani abu sha bakwai bai magana idan ishara kuwa irin wannan cuta kasa kaga yanzu wannan duk aikin da yake na alkhairi duk a wannan shekaru ba asara ba wani bi asara su ba wasu na kamar talama ko yamma aka kaza kaza balle su wajen sa ta taba sai kirista ta ta taba sai a musulunci ba ba bare ci a kullun aikin nan da yake ma Allah aikin Allah da yake iya lage shi a kullun a takaddun shi a dosan shi a ko a rubuce kuma da ƙarin mi da ƙarin lada da ake baka dalilin rashin lahiya ana sarasa iya cewa bawa da abin sa bawa rashin lahiya daidai da kaya sama da kaya akan kafara ce in dai ka da abin zuwa ga Allah za baka lada daga maka daraja kaga kenan idan mutum ya ci ribar rayuwa kaga bai damuwa game da wannan abin ya san ba asara bai duk abin da yake da akwai a takardun shi magana kenan na ya kawo wannan babu wani hadisi a wannan wuri na babu na yau da alkhairi kenan mutum kakare na aikin alkhairi kai ba ki iya wakatar ba ka iya ba rawahu al-bukhari an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullu ma'a kullu ma'rufin sadaqa رواه البخاري ورواه مسلم من روايه حذيفه جابر بن عبد الله كبار labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ma'ruf ke dukkan abu na kwarai duk abin kirki nan ka ga duk wani abu na kwarai iya matsayin sadaka ana lada kana lada kenan nake baka ladan sadaka dan gwatarwa da ya cewa hatta kai mulmishi huska dan wanka ji dadi kai mulmishi lada gare ka wannan ruwa ta bukhari hadisin jabir muslim ya kawo wannan lafazi a ruwa muslim amma daga huzaifa radiyallahu anhu sai hadisi na gaba na sha tara kan wannan babe yace qala jabir ne a jabir ne jabir ne yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah وما سرق منه له صدقه ولا يرزقه احد الا كان له صدقه رواه مسلم ابيك هنا روايه منزل صلى الله عليه وسلم ياتي ما من مسلم يغرس غرسا با wani musulmi zai dasa wani abin da shi duk abin zaka dasa na ice na zara na gars dasa ice ice ta shimka za a shimka kurin da shi za mu ci kurin ba musulmin da zai dasa wani abin da shi illa kana ma ukila minhu lahum sadaka duk abin da za a ci daga wannan abin da ka shimka da ka dasa sai an baka ladan sadaka tsuntsu ne wata dabba ta ci mutum ya ci kai da ka dasa za a baka ladan wannan abin da ya ci matsayin sadaka ce gare ka ce kai wa masu rika minu ko sata mutum ya yi ya sata ce yago ya maka lan sadaka kai za maka lan sadaka ya ce wala ya ruzuku wa ahadun illa kana lahu kai ba abin da zai rage zai ɗauki wani abu daga cikin wannan da shi da kai duk abin za a ɗauka daga ciki kurum inda an ɗauke shi to kai kuma za a baka ladan sadaka رواه مسلم وفي روايه لو روايه مسلم ان صلى الله عليه وسلم يتي فلا يغرس المسلم غرسا فياكل منه انسان ولا دابه ولا طير الا كان له صدقه الى يوم القيامه من صلى الله يتي باب وني مسلمي زي دسا وني ابن دشي فياكل منه wani abu da ya ci wannan da shi da ya yi insanu mutum ne ya ci ko dabba ta ci ko tsuntsu ya ci illa kana lahu sadaka wannan abin ya zama maka sadaka a cikin mizaninka in wani lokaci ila har gobe ki har har kiyama ta tashi kana da ladan sadaka kenan a takaici wata ruwaya ta musulun ya ce anasar zama ya ce la ya ƙarisul musulun gharsan wala ya zara'u zara'an fa ya akulu minu insanin wala dabatun wala shai illa kana talahu sadaka ya ce babu wani musulmi da zai dasa wani abin da shi wala ya zara'u zar'an haka ba zai shibka abin shibkawa ba zara irin na tsaba hatsi shinkawa da abin zai zaka dasa ɗiyan ake shibka ɗiyan shi kuma gars iccen wanda abin zai dasa kun da shi gurin da shi a da shi gurin da shi ne kai shibka ce kai sai wannan abin da ka shibka ko ka dasa faya a kulminu insanu ko mutum zai ci mutum ya ci wala dabatun kawai dabba za ta ci ya ce wala shi kai kuma me da abin zai ci wannan abin da ka rasa ko ka shirka illa kana ta lahu sadaka sai ka samu ladarsa har shi ne ladan manoma masu noma ko garka a nan ladan zai zo da abin da shi an maka ladan sadaka ko makwabta suka sace irin masu sata kayan gona sai hadisi na gaba ya ce wa anhu dai shi dai daga jabirkin nan ya sauka maka warwa yahu jami'an ruwata anas wannan wata ruwaya daban ta zo daga anabin malik ƙaulu ya zaru'u ayyan kusu wani mibiya da kan shekwar mana ba abin da zai wala ya rizuku ahadu ba abin da zai rage wannan abin da ka shauka kai zai ɗauka daga ciki sai ya zama to maka sadaka ruwaya ta jabir ke cewa arada banu salima an yantaqilu qurba masjid fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurba masjid fa qalu na'am ya rasulullah qad aradna dhalik fa qala bani salimata diyarakum tukutabu atharukum diyarakum tukutabu atharukum rawa muslim wa fi riwaya illa bi kulli khutwatin daraja abin da ke riwaya jabir ke cewa arada banu salima kabila ce ko jama'a ce wata wata unguwa sai suka so an yantaqilu qurbal masjid suka so su kauro daga gidansu ga unguwarsu ne zaci da masallaci su zo kusan masallaci dai masa saukin samun sallah su kauro sai fabala ga zalika rasulullah sai mun za wannan labarin ya kai mai na nema ko niyyar kaurowa ta banu salima za su kauro kusan masallaci faƙalar muhammadu annabi ce musu innahu kada balaga ne labari ce musu labari ya same ni annakum turidun an tantaɓe lokurin musu kuna so ku ƙauro kusan masallaci ko kama haka ne faƙalu na'am ya rasulullah suka ce haka ne ya rasulullah a radina kada a radina zalik haka muka yi niyya za mu ƙauro ya ce ba ni salima diyarakun suku tabu a tarukun mana farzimu da kun ku tsaya a ngoku tuku tabu a tarukun za a rika rubuta muku ladan takun ku zawwa masallaci yayi mu kauru ku tsaya a ngoku ku rinka zawwa a kawa dan za a rubuta muku ladan takunan takin ku zawwa masallaci yace diyara ku kuma yace ku tsaya kamar ku tsaya gidajen ku ku tsaya a gidajen ku tukutabu atharukum atharukum za a rubuta muku ladan taku ku zawa masallaci wata ruwa yake cewa inna bi kulli khatwatin da duk takin ku kuna da samun wata daraja a wajen Allah na taki zuwa masallaci wannan shine sai ba wani abu da sabo wannan bayani mun yi cikin karatu na magana Banu Salima yace wata kabila ce ma'rufa cikin Ansar me a tsaron takunan faɗa inda na kuma ƙara bayan da shi can sai ya ce an abin munzir ubai bin ka'ab radiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ad min masjid min wa kana la tuqti'uhu salah faqila lahu aw faqultu lahu law ishtarayta himaran tarkamuhu fi zalama wa fi ramadan faqala ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله ra musulun abin munzir ubay bin ka'ab ke ba labarin cewa wani mutum yace ni dai inji ubay la a'lamu rajulan ab'ad min masjid min ban gaban mutumin da yake nesa da masallaci kamar shi ya kora da masallaci yace ni ne ko wani ne yace mishi shi abin da aka ce mishi wane kamar tausaya mishi law ishtarayta himaran tarkabahu fi zalma wa fi ramadan wane ka sayi man ɗan jakinka sai jaki wanda ka rika hawa cikin duhu ko ku cikin zahin rana wannan ka zo a ga wani tahiyar kamar an tausaya mishi na zauwa da yake daga nesa masallaci kuma an mamaki ta sallah ba ta wuce shi sallah ba ta wuce shi sai shi a shi yasa abin da yake sai yake ce musu ma ya tsoro ne an na manzili ila jambin masjid ni bai gyara ni bai birge ni ba na abin so bane a waje na ina farin cikin a ce ina gabar masallaci ni ba na bana bukata haka yace me gurin shi yace inni uridu an yuktaba li ma mushahil masjid urju ila darajat ni abin nake guri ina so a rika rubuta min tahiyata da nake da gidana zuwa masallaci da dawowa ta a rubuta min shine yasa nake tsaya bana san bana ba damuwa da bana samu hawa a ƙawazan zo in ji in dawo guri na a rubuta min tahiyata da dawowa ta masallaci jin haka faƙala rasulullah sallallahu sallam yau zana ce mishi ƙar jama'a allahu laka zalika kulla duk wannan abin da kake da shi allah ya haɗa gaba ɗaya za a baka ladan zuwa da damar zauwa masallaci idan ka tsaya gida nan fi ruwaya inna laka mahtasabta wata ruwa da mace mishi ka samu abin da kai guri ka nemi lada da shi samun kenan ladan zuwa da zakuwa me a ramada al'abd allati asaba al-har shadid ya sai da kace suka ce ka hau fi zalma fi zalma fi ramada kenan ko ramada ba ramadan ba ramada me ramada kasa idan ta doki zai zai gilba cikin takon Allah sai hadisi na 22 ne a cikin yace ana bi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 40 khasalatan a'laha manihatul anzi min 'amilin ya'malu bi khasalatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha إلا أدخله الله بها الجنة abin da yake ruwaya ta Abdullahi bin Amr bin As shine Abu Muhammad Abdullahi bin Amr bin As yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace 40 khasala wasu halayya guda 40 halayya ne wasu ayyuka ne daban-daban nau'i arba'in a alama na ƙololuwar aikin manihatul ans kyauta ta akuya kyautar nonon akuya mai da ba su kyauta ɗabi'a su cikin izan ake na zamantakewa kana da dabbobi ni ba da dabba kuma an san ake buƙatar madara ta sha sai idan dabba ta ɗauki nono ta nono sai ba na abokina makwacina ka je har ta ƙahi don mi zai da shan madara san madara ta sha shi ne mani hatar anzamani kenan kyauta ta dabba ka ba nono na baka ba ita na baka ba dai ba ka sha nono har ta ƙahi to wannan iya daga cikin abinda annabi ya mata wasu halayya guda arba'in wanda an kai za ka samu shiga aljanna to a ciki akwai wani wani cikin ƙololuwan abu guda arba'in manihatul ans hukumanci al'ans a sukun saman nunukin al'ans akuya al'anaza bil fataha kurin ya koma kibiya bacin sanda mai ya kace mai ƙarya sanda mai ƙarya kasanta na ta kawata saman ƙasa Wannan ce wannan iya cikin kurakure na rishin ɗaukan karatu haka a rubuta kaɗai babu wasali wasu ya tabbata lokacin magabata sun ga wannan ruwaya a nan salama salla ilan anaza annaba ya sun wasu habi gaba labari annaba salama ya salla idi ila anaza a gaban ya sa wata sanda da ya kawa a gaban shi shi mai samun labarin koyan hedoka anzmi da sukun akuya shi shi wanda ya zo garin rasa idi kun su koyan akuya da magaban limana idi ya ce ni wani kuma saba an akuya a gaban liman idi ji to baka sama hadisi ba rasulun sallah ilal'anaza ya ce ba an zuba ce ba al'anaza ruwaya al'anaza ne ba an zuba ne ba al'anzu akuya ba akuya bace ba sanda ce ya kawa mai kare ya kasanta kike da kare to nan dake daga cikin nan kenan cikin abu guda 40 masallada kyautar akuya ka bada a shanu nan to sai da zaman ya ce ma min amilin babu wani mai aiki ya amaru bi khasalatin minha ai hadita abu na guda 40 babu wani umarai wanda zai aikata ɗaya daga cikin wannan abun guda arba'in kuma kayi su raja a sawabiya don ƙamnan ladan su kai don samun ladan in dai haka yi don neman ladan wata sadiqa ma'udiya da gaskanta alƙawarin Allah kan wannan abin da kai in haka haka da wannan niyya neman lada da gaskanta alƙawarin Allah zai bada kan wannan aiki illa adkhalahu Allah biha janna sai Allah saka gidan aljanna wannan ne abin lura muna magana ko kunce muna baban ayyukan alkhairi suna da yawa ko koyo alkhairi suna da yawa nan wai yanzu haka yanzu abin ka abin ne abin da bala nono to wannan wai shine kululuwa kina kun sai abin kanana ne kana ga abin maza ne ba saka saka ba wannan ba da dabba ta shanu nan ita ce kululuwa abu guda arba'in aiki ne guda arba'in wannan shi ne babban ayyuka ne guda arba'in idan a nan kuwa da bi zane su ba amma su a kwanta maka ayyukan suna da yawa kan abu ne kama abu ne da ke taka kada karya ba me ya to wannan shi ne babban ne babban ne shayar da nuna dabba ita duk kuma abin da bai duk wanda kai dan kamnan ladan Allah da iskar da alƙawarin Allah Allah ya baka ladan ya ba saka aljanna ina karantar da mu cewa mutum kai raina aikin alkhairi baka da kenan kaka raina shi sai ya ce me maniya ya ba mu bayani me maniya ya ce an yoti ya ya kula labana su mai raduwa dai me almaniya ya ce an yoti yahu iyaka ba mutum dabba da ya akula labana dan sha nona ko ya ci nona su mai raduwa ilai ba nuna ya kare ta kai kamar mai da maka wannan shi ladan kaga nan ba ma akwai gaba ɗaya ba shi kasira gaba a nonon ta ne kullum zai sha ya mai duniya kan shi amma ka mai alƙawarin gidan aljanna in dai yayi da neman lada samu alƙawarin Allah za saka aljanna ba gaba da gaba shi ba sai hadisi na gaba an adi bin hatim radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron wuta kenan ku kare ma kanku azabar Allah dan sadaka tana maganin azabar Allah to ku kare ma kanku azabar Allah ko da da rabin dabinuwa nan menene kaga dan karantarwa ce kenan duk aikin alkhairi na misali ne ko da rabin dalili bale kana kama guda mai ma kama da wani maka da kama kama da bin mutum guda a nan kakkare ne alkhairi ko mun kadance shi iya wai madalin samun gafara ta Allah alkhairi ko mun kadance shi wannan shine abinda yake so ya tabbatar mana ya dora mu akan yawaita hanyoyi na alkhairi suna da yawa وفي رواية لهما عنه وترواية وده بخاري ياكاو مسلم ياكاو ده عدي بن حاتم رضي الله عنه adibin hatim shugaba ne kuma kirista ne ya musulunta kwarai ya ba abu da yawa na abin a zo a gani wanda kwarai suna cikin ya saka sabai wanda annabi ya ji daɗin musulunta su kuma sai sababi na dan jagora ne cikin jagororin al'ummar shi na ƙabilar su kwarai wanda shi lokacin da ya musulunta ya zo iya zamanin ya musulunta manzon sallallahu alaihi iya zamanin he wani ya zo ya jajen problem talauci annabi so mutum ya zo musulmi tarin babban mutum ya zo kuna jin kuma magana matsala kuma matsala talauci abu annabi ran shi bai so ba wani ya zo ai wallahi hanya ba kyau kaza kaza kaza problem da kurin annabi ya kallon adi ya ga wannan kaman ka za a sa mutum ya kyamaci addini mai problem annabi ta yadi ya ce in Allah raya ka ya ce a wannan addini wani wancan da tufikun na wadda kisara za a sai an ciyar da dukiyar kisara a kan fisa bilillah za ta kuma za a mallaki dukiyar shi kuma a ce ta kan fisa bilillah ya ce wani kisara bin hormuz ya ce bin hormuz ya ce ne ne shuru kina nan shi ya ga abu ne kamar da yawa a zahiri abu ne mai wahala a wancan lokacin yan daular yan guru kun madina ta kadai madina ta kuna a suke ɗan na magashi ana ana tsare ka ce za ka ci kisara shugaban duniya kamar ka ce amurka ko rasha har da wancan zamanin cani ya ce bina wace bina hulmus ta bina hulmus shi zai tare gyale ya ce idan allah raya ka ya ce sai ka ga dan aminci mace ta yi tahiya daga sana'a zuwa hadramaut kurmi ne hadar mota zuwa sana'a wuri ne mai nisa kuma kurmi ne ya ce sai kaga mace ba namiji ba ta yi tahiya lahiya lokacin tsoron kowa ya Allah ko kura ba wani ɗan wajen makami zai samu zaman lahiya ya ce adi in Allah raya ka sai ka zo ka hudu sai ka gama waye masu sadaka waye ba mu bukata ya ce wancan ya ban labari ya ce wallahi ni dai a lokacin da ni dai kamar labari ne mace wani abin cewar biyun da ya da ido na na gausu an ciyar da dukiyar kisra bin hormuz fi sabilillah na gani da ido na dan lokacin urbin khattab ne aka samu aka kawo ta bayan an kashe kisra an kashe abin shi ne aka zo da kamban da warwaran da sarauta aka kawo madina umar ya zamanin mun ta kisa mata kisa kisa doguwa da nan sa zama ya ma suraka alƙawli suraka me zaka ce idan aka sa maka kamban kisra kisa ta bude bude hurmus sai gashi yanzu an kawo wannan hulun ka sarauta an duka na annan na sarauta an kashe shi an kawo madina umar ya madina ya ce ina aina suraka suraka ta su suna tirin labara ba wance aka ba yanzu umar da ke wannan kamban ya ɗora mishi ya sa mishi gashi a jikin shi alƙwai da manzana mishi tun annabi ya fi jirawa annabi ya cikin gudu iya tserewa zuwa madina mai ba ya ba suraka labarin za a ci duke kisara har za a kawo kamban kisara a samu shi kuma abin zai tabbata aikace aka samu suraka abin da ya tabbata aka cike nan ya ce adina ta ce na gani da ido na duke kisara ta yi bisa bilillah kuma na ga wani zaman lahiya duk wani ce gani abin da mai saura wadu suraka ya nema wani zai ba a lokacin kibar labarin ya ce hanzu shi ne ba amma wani bi da shagansu kina a musulunci za a samu wadata da wani ba talaka a takaici wannan shi ne adibin hatim Allah kai mun darasin gaba insha Allah sai mu ga sabon hadisi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh